السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدو ومتيو an yi ta ne a kan shirin haduwa da Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma badadayin Allah ne kuma zababban Allah ne Allah kai daɗin tsira a kan shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku mu'mine bayan Allah al'amarin mutuwa abu ne mai hatsarin gaske al'amari ne mai girma kuma dukkanmu ko mun so ko mun ki ita muke jira ɗaya daga cikin maluman musulunci yake cewa ka sani al'amarin mutuwa al'amari ne mai girma kuma rafkanan mutane dangane da al'amarin mutuwa ya yi yawa waɗanda ma suke tuna mutuwan sai kaga suna tuna ta ne wato bayan da ya kamata su tuna ta ba suna tuna ta ne alhalin suna shagalce da duniya wanda yake furta ta kawai suke da harshe wannan kuma bai amfanarwa kamar yadda ake bukata hanya mai amfani ya ku bayan Allah wadda idan mutum ya bi ta zai zama ya samu amfanin tuna mutuwa shine dan adam ya karkade zuciyarsa wato ya komar da zuciyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ringa tuna mutuwa a kowane lokaci na rayuwarsa Allah madaukakin sarki a cikin suratu qaf yana cewa lalle cikin wannan akwai wa'azi ga mutanen da ga wanda ya ba da zuciyarsa ya kuma saurara ya tattara hankalinsa waje guda da haka irin tunanin da ya kamata mu kenan idan kana so ka samu amfani na tuna mutuwa to ka sanya kanka a matsayin matafi wanda zai yi tafiya akan wani abu mai hatsari wani abu wanda yake ko akai lafiya ko a samu hatsari Allah ya kiyaye wani abu wanda yake akwai damuwa wanda yake gashi nan kana shiri zaka hau wannan abun zaka zaka tarar da tunanin dan adam duka yana wannan waje ya ku bayan Allah idan tuna mutuwa idan tuna mutuwa ya kama zuciyar musulmi to lalle zai samu amfani babban amfani da zai samu farin cikin sa a duniya zai ragu wato munnarsa a wannan rayuwa za ta yi kadan himmarsa da duniya za ta ragu zai zama ya samu karfin tuna lahira a duk rayuwarsa wanda kuma shine abin da ake nema daga kowane musulmi kowane mumini saboda ita wannan gida da muke ciki gida ne mai gushewa lahira ita ce gida na tabbas Allah ya sa mu same ta mafi hanya wato mafi rinjaye ko mafi kyawun hanya wanda idan mutum ya bi zai samu amfanin tuna mutuwa shine dan adam ya ringa tuna ƴan uwansa wasu sa'o'insa wanda mutuwa ta zo ta dauke su me yake jin dadi ta zo ta yake musu jin dadi ta raba su da jama'a mutum ya ringa zama yana tuna irin waɗannan abokai nashi wanda yanzu nan maganar da muke suna karkashin ƙasa ya ringa tuna hotunan su yana tuna su yana tunani akan yadda suka yi rayuwa ya ga yanzu gashi nan suna karkashin ƙasa ba yadda suka iya ya ringa tuna yadda suka yi rayuwarsu ya dinga tuna iyalansu yanzu sun zama wato matayen sun zama masu takaba ƴaƴan sun zama marayu dukiyoyin da suka sha wahala suka tara ma yanzu maganar da ake ba su suke morar wannan dukiya ba wasu da daban suke jin daɗin wannan dukiya sun zo sun samu bulus suna tafi kuma hisabi da wannan dukiya tana kansu su da suke kwanta a cikin kabari wanda watakila sun yi wahala wajen tara wannan dukiya sun kai kawo babu dare babu rana babu hutawa a cikin rayuwarsu don su ga sun tara wannan dukiya yanzu kuma maganar da muke suna cikin garkashin kasa wasu ke morar dukiyar ɗaya daga cikin malumman musulunci yana cewa wato mutum zai yi ta wahala ya yi ta tara wannan duniya alhalin yana tarawa magada ne yace kaman karen farauta ne yana jin yunwa zai je ya kama abin farauta amma kuma wani sa zai ci ya ku bayan Allah ku yi tunani waɗannan ƴan uwa namu waɗanda suka bar wannan rayuwa yanzu ga su muna masallatai amma su ba ta nan wuraren zaman mu duk ba ta nan duk yanda ka tuna su ka tuna abokai ka tuna malumma ka tuna sarakuna ka tuna shugabanni ka tuna makotanka wanda irin yanayin da kake ciki yanzu haka da suke ciki ka tuna yanda suka yi rayuwa suna watayawa suna jin daɗi yanda kake yanzu suna kai kawo wataƙila ma sun fi ka morewa a lokacin da suke raye ka tuna yanda suka ɗauki rayuwa ka tuna yanda shedan ya hana su aikin ƙwarai suka shagalta da duniya ka tuna yanda suka yi rayuwarsu suka ji karfi a jikunansu suka ji samartaka a jikinsu suka rabu da tunanin za su mutu amma lokacin da mutuwar ta zo duk waɗannan abubuwan ba abin da ya tsare musu ba abin da ya hana su na iske alkawarin Allah maɗaukacin sarki don haka ya ku bayan Allah su zama mana wa'azi mu da muke raye ya ku bayan Allah ku yi tunani a cikin magabata wanda suka tara dukiya tsawon shekaru lokaci masu yawa amma ba su sani ba ashe mutuwa tana dab da su ba sani ba abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta musu ya kusa samun su suna cikin wannan rayuwa kawai sai mutuwa ta zo ta dauke su gashi nan yanzu sun tafi mala'ikan mutuwa da ya bayyana gare su ba yanda za su iya da shi haka nan ya zo wasu daga cikin waɗanda suka rasu sun shiga aljanna Allah ya samu a ciki wasu kuma sun tafi wuta Allah ya tsare mu wannan ita ce daman makoma wanda duk wanda yake raye ko dai can ko nan ya ku ba Allah ku sani waɗannan waɗanda suka rasu kafin mu kwatan kwacin su shine kwatan kwacin mu rabkanar su ita ce irin rabkanan mu halin su shine halin da muke ciki kuma wallahi karshen da suka yi haka mu ma za mu yi abu darda Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa idan ka tuna mamaci to ka kirga kanka a cikin ɗaya daga cikin mamata ibnu jauzi Allah ya masa rahama yake cewa ina mamakin mutum mai hankali wanda yake yana ganin yan uwansa suna ta rasuwa ana kai su kabari ana binne su yana ganin makotansa sun rasu amma shi kuma ko a jikinsa alhalin shekarunsa suna ja yana kusa da kabari wannan rayuwa da muke ciki muna ta ban kwana a kullum mu cewa yan uwa sai da safe sai gobe sai jibi sai gata sai sati mai zuwa sai wata mai kamawa muna mantawa da cewa a duk lokacin da awa ɗaya ta gitta to mun ƙara kusanci da kabarinmu da awa guda a duk lokacin da rana guda ta wuce to mun ƙara kusa da kabari rana guda haka nan wata haka nan shekara ya ku bayan Allah abun mamaki kuma abun mamaki ga mutumin da katabaran maciji yake tahowa gare shi yana ganin sa yana zuwa amma kuma babu ruwansa dattijo wanda furfura ta soma kama kansa ai sanarwa ce sanarwa ce cewa akwai wani wani abu yana tafe mutum yana raye zai ringa jin rauni a jikinsa wannan dubbai sa ya shagalta har yana duba abubuwan da suke faruwa a duniya wato jikin dan adam kansa aya ce ta Allah madaukake sarki yanda yake rauni yau da gobe yake zawa baya bayan ya kai shekara 40 kawai sai ya juya duk wani abin da ka sani a jikin dan adam raguwa yake ba karuwa ba wannan ya ishi dan adam aya a cikin rayuwarsa da haka ya zama dole mu yi tunani tunani wanda zai amfane mu yana daga cikin tunani da ake so mu yi mu ringa zuwa ziyara makabartu ya ku bayan Allah mu ringa zuwa ziyara asibitoci mu ringa zuwa ziyara wuraren da marasa lafiya ke kwance mu ringa zuwa gaida marasa lafiya wannan zai sanya mu sani mu ringa tunawa cewa fa mu ma muna kan hanya inda suka dosan nan mu ma nan muka muka muka dosa wannan zai sa mu yi shiri wanda shirin zai amfane mu zai sa mu rabu da wannan gida na ruɗi mu yi rayuwa tunda Allah ya kaddara mana rayuwa a ciki gwargwado yadda ya kamata mu yi in ba haka ba tuna mutuwa cewa za mu mutu da baki wannan bai da amfani Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu duk lokacin da dan adam ya rayu duk abin da ya kai a cikin wannan duniya duk abin da ya tara a cikin wannan duniya na dukiya ne ko yayaye ko gidaje ko gonannaki to ya sani cewa wata rana za su rabu rabuwar da ba za su ƙara haɗuwa ba kuma sai ranar tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ya sanya ni ni da ku cikin waɗanda suka faɗaka suka wa'azantu da abin da Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa Allah madaukakin sarki yana da wasu bayi masu hankali waɗanda suka rabu da duniya suka ji tsoron fitina suka kalli duniya kallo na hankali suka gane cewa duniya ba wajen zama bane sai suka mai da wato duniya ta zama teku suka sanya ayyuka na gari ya zama jirgin ruwa wanda suka hau suka wuce Allah madaukakin sarki ka sanya mu a cikin su ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara nan duniya da kuma lahira ku sani ya ku muminai Allah madaukake sarki ya sanya wa duk wani abin da ya farko zai yi karshe duk wani abin da muke aikatawa wata rana ba mu aikata shi na karshe ba za mu sake yi ba kowane farko yana da karshe ibn mutai Allah madaukake sarki ya masa rahama wata rana ya kalli gidansa gidan ya burge shi gidansa ya yi kyau kawai sai ya fashe da kuka yake cewa da ba dan mutuwa ba da na yi farin ciki da na kalli wannan gida nawa yace da ba dan inda muka dosa ba na kwanciya a kabari da duniya ta burge mu sai ya fashe da kuka wanda har ake jin sautinsa Imam al-Hasan al-Basri wata rana ya je gaida dan abokinsa mara lafiya ya je ya je gaida shi sai ya samu ciwo ya tsananta yana magagin mutuwa ya tsaya a kansa ya kalle shi ya yi masa addu'a ya juya lokacin da ya dawo gida sai aka kawo masa abinci sai yake cewa iyalan gidan shi ku ɗauke abincin ku ku ɗauke abin shan ku saboda na je na ga wani yanayi wanda yanayin nan nima na dosa nan nima na dosa wata rana ko ko a jima ko ba jima ko ba dade wata rana nima mutuwan nan za ta zo kaina da haka yake cewa na hore ka ka kiyaye da rutuwa da wannan rayuwa saboda babu wani zamani da zai zo fate zai zo ya wuce al'amarin mutuwa yana da girma kwanciya a kabari ya zama dole idan mutum ya aikata alheri zai kwanta da alherin nan a cikin kabarinsa in ya aikata shari a wannan rayuwa haka zai kwanta da wannan shari a kabarinsa Allah ya kiyaye ya ku bayan Allah ku yi kokari ku aikata alheri kada ku ce sai gobe saboda Allah madaukakin sarki zai tambaye ku ranar tashin alkiyama dan haka ku shirya amsa da za ku ba wa Allah madaukakin sarki yana cikin magana Imam Hassan al-Basri yake cewa dan adam dan adam mumini ya kamata da safiyarsa da yamma sadi ya zamo cikin tsoro yace kuma ba abin da ya dace da shi sai haka ya kai yamma cikin tsoro yace wannan shi ya kamata da shi saboda shi yana tsakanin tsoro ne guda biyu zulubai da yake aikatawa wanda bai sani ba ko Allah ya yafe masa ko bai yafe masa ba sa'annan da kuma mutuwa da take jira za ta same shi bai san yadda za ta zo ba Allah ya sa mutuwan mu ta zo muna cikin murna da farin ciki Allah madaukakin sarki ya sanya ranar mutuwan mu ta zama ranar da muka farin ciki a ciki a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ka ji kan bawa da yayi tunani ya lura yayi nazari ya hana zuciyarsa abin da take so yake cewa dan adam Allah madaukakin sarki ya yi umarni da ayi masa biyayya kuma ya taimaki bayinsa kan su yi masa biyayya bai bar musu wani uzuri ba wajen kin masa biyayya ya hana a saba masa sa'annan idan an saba masa ma Allah madaukakin sarki babu ruwansa amma kuma bai ba da dama ba a saba masa an ruwaito cewa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce wa annabi Adam ya ce masa ya kai Adam kai ne za ka yi shari'a tsakanina da zuriyarka ga ma'auni nan na sanya wanda duk alherinsa wanda duk alherinsa ya rinjaye sharrinsa zai tafi aljanna wanda duk sharrinsa ya rinjaye alhalinsa kuma zai shiga wuta Allah ya ce don kasancewa ba na azabtar da wani saboda zalunci Allah bai zalunci lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Adam akwai sako da ya bashi guda guda hudu ɗaya nashi ɗaya na yayansa ɗaya kuma an yi tarayya a ciki shine Allah madaukakin sarki na hudun kuma yace tsakaninsa ne da bayinsa wanda ya zama na Allah yace abu ɗaya yake bukata a wajen mu shine mu bauta masa kada mu yi tarayya da shi wanda kuma ya zama na annabi Adam yace to aikinka da kai shi zan ma sakamako da shi wanda ya zama kuma tsakanin ba Allah da bayinsa shine su yi addu'a kuma Allah ya dau alƙawari zai amsa musu wanda yake tsakanin annabi Adam da sauran mu wato ƴaƴansa shine mutum ya zauna da ƴan uwan shi zama ya aikata musu ya mu'amalance su da irin abin da yake so su mu'amalance shi da shi akwai abubuwa guda hudu wanda duk ya dace ya same su a wannan rayuwa ba shakka ya hada alherin duniya da lahira mata ta gari mai kamewa da aboki na gaskiya mai bin wanda yake taimakawa mutum bin Allah da kuma dukiya ta halal mai yawa wanda ake ciyar da ita ta hanyar Allah sai kuma aiki nagari Allah ya datar da mu da su maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wani mutum yana masa wasiya cewa na hore ka ka ringa tana mutuwa saboda zai ringa shagaltar da kai daga abin da ba mutuwan ba sa'annan ka ringa yawan addu'a saboda baka san lokacin da za a amsa maka ba sa'annan ka yawaita godiyan Allah domin idan mutum ya gode wa Allah Allah yana yi masa kari ya ku bayan Allah yau muna wanke mutane idan sun mutu gobe mu za a wanke yau muna wa mutane sallah gobe mu za a wa sallah yau muna kwantar da mutane a kabari gobe mu za a kwantar muna zuwa ta'aziyya gobe ta'aziyyar mu za a zo don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya faɗakar da mu ya sami abin da ya dace ya sanya mu cikin waɗanda suka aikata abin da Allah yake so sa'annan idan mutuwan mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا أيها المؤمنون عباد الله إن شأن الموت خبير وأمره عظيم وكلنا في انتظاره شئنا أم أبينا قال أحد العلماء اعلم أن الموت هائل وخدره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه كثير والذي يذكره ليس يذكر بقلب فارج بل بقلب مشغول بالدنيا وشهواتها ولا يفيد ذكر الموت باللسان فقط فالطريق النافع بإذن الله هو أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الله وما والاه وذكر الموت الذي هو بين يديه قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد فإذا أردت أن يعثر فيك ذكر الموت فاجعل نفسك كالذي يريد أن يسافر إلى محل خطر أو كالذي يريد أن يركب في البحر أفي أي مركب من المراكب الخطرة فإنه لا يتفكر, لا يتفكر إلا فيه عباد الله إذا باشر ذكر الموت قلب المسلم فيوشك أن يؤثر فيه وإن ذلك يجل فرحه وسروره وينكسر قلبه ويدعب إهمامه بالدنيا وشؤونها ويقوي همامه بالآخرة وهو المرجو والمطلوب من كل مؤمن ومسلم فإن الدنيا دار زوال والآخرة دار قرار وأنجه الطرق لذلك بإذن الله أن تتذكر إخوانك في السن الذي قسمهم هادم اللذات ومشتت الشمل ومفرق الجماعات فتذكر موتهما متى رآهم تحت التراب وتذكر صورهم ومساكنهم من بعدهم وتفكر وتأمل كيف مها التراب أجسامهم وحسن صورهم وكيف تبدد أجزاؤهم في قبورهم وكيف أرملوا نساؤهم وأيتم أولادهم ودي وأموالهم التي كاسوا على جميع الشدائد والمشقات وتنعم بها غيرهم ممن جاءوا بعدهم عفوا بلا تعب والحساب والتبعات على المسكين الذي ضيع نفسه وصار كما قال القائل وذي حرص تراه يلم ظفرا لوارثه ويدفع عن هماه ككلب السيد يمسك وهو داوٍ فريسته ليأكله سواه عباد الله تفكروا كيف خلل منهم المساجد والمجالس وانقطعت آثارهم فمهما تذكرتم أولئك الزملاء والأساتذة والمشايخ والأقارب والجيران وتصورتوا حالهم وموتهم وتبركهم وتذكرتوا نشادهم وترددهم وعملهم في البقاء للعيش ونسيانهم للموت وانخداعهم للنفس والإبليس والهوى والدنيا وركونهم إلى القوة والشباب وميلهم وغفلتهم عما بين أيديهم فلم يكن ينفعهم شيء من ذلك لما جاء عهد ربهم فليكونوا لنا عبرة وموئذة عباد الله تفكروا كيف كان أسلافكم يجتمعون لأنفسهم ما يكفيهم عدة سنين في وقت لم يكن بينهم وبين الموت إلا زمن يسير وهم في غفلة عما يراد بهم حتى إذا جاءهم الموت في وقت ما احتسبوا له وانكشف لهم صور الملك وقرأ أسماءهم النداء إما إلى الجنة وإما إلى النار جعلنا لله وإياكم من أهل الجنة وأجارني وإياكم من النار انظروا إلى أنفسكم وأنكم مثله وغفلتكم كغفلتهم وحالهم كحالكم وستكون عاقبتكم عاقبتكم كعاقبتهم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إذا ذكرت الموت فعد نفسك كعادهم قال ابن الجوزي رحمه الله عجبت من آكل يرسي إلى الموت على أقرانه وجيرانه كيف يديب عشه خصوصا إذا علت سنه عباد الله عجبا ثم عجبا لمن يرى العفائي تدب إليه وهو لا ينزعج أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعدائه ثم في كل يوم يدخله النكس ففي نظر الآكل إلى نفسه ما يشغله عن النظر إلى خراب الدنيا وفراق الإخوان وإن ذلك لمزعج وملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر والمستشفيات والمستوصفات وإيادة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يعتاده يغلب عليه بحيث يسير نسب عيني فإن ذلك يشك أن يستعد له ويتجافى عن دار القلوب وإلا فالذكر باللسان فقد قليل الفائدة وجدها في التحذير والتنبيه ومهما داب قلبك بشيء من الدنيا من مال أو ولد أو عمارة أو قصر أو بستان ينبغي لك أن تتذكر في الحال أنك مباركه شئت أم أبيت فراقا لا يشبهه فراق جعلني الله وإياكم من عباده الفدناء الذين ذكرهم الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه إن لله عبادا فتنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي ودنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب وخلية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا له الملك وله الثناء الحسن يهوي ويميت وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم التناد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة أيها المؤمنون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء نهاية وكل الأشياء التي تقومون بها وتعملونها يوم من الأيام يأتي عليها النهاية فلكل بداية نهاية نزل بن مدير رحمه الله ذات يوم إلى داره فعجبه حسنها ثم بكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نسير إليه من ديك القبور لقرب الدنيا عيننا ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته قال الحسن البصري عليلا فوافقه في سكرات الموت ورأى تقلبه وشدة ما نزل به فلما رجع إلى داره قدموا له دعاما فقال عليكم بدعامكم وشرابكم فإني رأيت مسرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وكان يقول إياك والاجترار فإنك لم يكن لن يكن لم يأتك من الله أمان وإن الحول الأعظم والأمر الأكبر أمامك وإنك لا بد أن تتوسد في قبرك بما قدمت إن خيرا فخير وإن شرا فشر عباد الله اغتنموا المبادرة في المحل وإياكم وتسويه في الأعمال فإنكم مسؤولون غدا فأعيدوا للمسألة جوابا ومن أقواله رحمه الله ابن آدم إن المؤمن لا لا لا يسبح الا خائفا وان كان مهتنا ولا يسبح الا ان الا ان يكون كذلك ولا يمشي الا خائفا وان كان مهتنا ولا يسبح الا ان يكون كذلك لانه كان بين مخافتين ذنب مدى لا يدري ما الله صانع فيه واجل قد بقي لا يدري ما الله مسليه فيه فرحم الله عبدا فكر واعتبر واستبصر وابصر ونهى النفس عن الهوى ابن آدم إن الله جلت قدرته أمر بالطاعة وأعان عليها ولم يجعل أذرا في تركها ونهى عن المعصية وأغنى عنها ولن يوصي لأحد في ركوبها ولقد روي أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لآدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك فمن رجع خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أني لا أؤذب إلا ظالما وقال رحمه الله تعالى لما أهمل آدم أولاه إليه أربع فيهن جماع الأمر لك ولوالدك ولولدك من بعدك أما واحدة فلي وأما الثانية فلك وأما الثالثة فبيني وبينك وأما الرابعة فبينك وبين الناس أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما التي لك فعملك أجزيكه أفقر ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين الناس فتصاحبهم بما تحب أن يصاحبوك به عباد الله أربع من حصل عليها واجتمعت عنده اجتمع له خير الدنيا والآخرة امرأة صالحة عفيفة وصديق موافق على طاعة الله ومال حلال واسع ينفقه في مراد الله سبحانه وعمل صالح وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يوصيه عليك بذكر الموت فإنه يشغلك عما سواك وعليك بكثرة الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك وأكثر من الشكر فإنه زيادة عباد الله اليوم نغسل وغدا نغسل واليوم نصلي وغدا يصلى علينا واليوم نقبر وغدا نقبر واليوم نعزي وغدا نعزى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعل حياتنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لحينا وميتنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وداعينا وآتينا وهاجرنا وغائبنا اللهم من أهيته منا فهيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم مكن حبك في قلوبنا وألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال أوامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والميتين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وأعداء الدعاء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وإنا على أنفسنا وشيطان وأيس منا كما يسه من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباي بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا سرقة التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا من لدنك حسنة إنك على كل شيء قدير واغفر لنا ولوالدنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله